ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba shi daga watan bilsa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ne lafiya idan ba manta ba kafin mu tafi hutun azumi mun cike a karshen kitab yau za mu tafi farkon kitabi na talatin da bakwai sai dai na manta darasi na nawa muka tsaya adadin darasi darasi na nawa muka tsaya ɗari biyu daidai za mu tashi ɗari biyu da ɗaya domin zai darasi na ɗari biyu daidai za mu tashi darasi na ɗari biyu da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka na اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان inda muke karanta wannan littafi a masallacin Huzaifa bin Yaman dake kundilar Zuro gandun albasa mali yake kitab wani littafin da littafi na 37 za mu shiga a wannan littafin yace al-libasu waz-zina littafin da zai magana akan tufafi da abin ibadi da ado yace ba babi na daya ya arimu istimali awali zahab babu da zai magana akan haramcin amfani da wato zinari babu da zai magana akan haramcin amfani da zinari ko kuma amfani da kwanuka shi ne a wani jami'in na al'adiyar al'adiya ko mazubi ke bayan ga ko korai ko mazubi ko wani na azab na dinari wal jibari da azurfa isurbi wajen sha wa gairi da wani sa ga wazibi alal rijali wa nisa ga maza da mata maza da mata da an haramta musu yin amfani da zinari da azurba wajen sha da shi a cikin kwanaki hadisi na farko an ummi sallallahu radiyallahu anha zawjin nabi sallallahu alaihi wa sallam aka rubuta da ummi sallama Allah ya kama mata da matar annabi kira da annabi da Allah tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi kira da annabi da Allah tabbata a gare shi ya ce الذي يشرب في بناء الفضة هذا هو الذي يشاء يشاء أبن جاء ثم جرورها لا أزرفا wanda yake zallarsa ko bi ne na azurfa ko jau na azurfa inna ma li jarjar ko li jarjar bi badin ni na jahannam annabi alayhi salatu wasallam yake ai babu abin da yake in ba rura wutar jahannama cikin sa ba domin aljarjaratu malayin suna zuwa yi wa ɗauko ko alba filjau shi ne irin wannan tsarar da kake yi shi ne kama fasa ɗan ruwa yana gordin yana ta fasa wannan tsarar da yake yi to kamar haka mutum yake wa cikinsa asalin sautin bayi ne inda budget idan ba kuma ya zuwa ala yana yin wata ƙara shi ne rijarji to shi ne ma'anarsa cewa inda bayi jarjiru kadai yana hura yana rura wutar jahannama ne a cikin sa duk mai jan abin da a cikin mazubi na azurfa duk kudin sa kuma wannan hadisi saboda ne ta ce da ya ana nuni da al'amarin garanti ne suka ɗauki miliyoyin naira da gaduwa da ita domin Allah ya wuce da cewa wa aqidal qurba aqawwal miskina wa min as-sabil wa la tubazzir tabzira fi innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin وكان الشيطان لربه غفورا saboda haka lallai innal mubaddirina ma zai alwabadaran tsakanin ikuwa ne da yake abokan ke dani dan uwan ke dani ya Allah mara wajen zargi ce shi ko ke nan ya kasance mai yi wa Allah kuturi kuturi ne an gane ko to wannan shi ne za mu koya karkashin wannan hadisin abu na farko ma yi kazu min hadis ta harimu shurbi fi ayatin ayatin jibla haramun ne mutum ya ga a cikin madirina azurfa na biyu yan baki al-istisaru ala al-awalil mubaha ya kamata mutum ya takaitu akan mazubai al-awali al-mubaha wanda aka halitta ba a halitta ba wacce ta samu hajjin akin da amfani da su wajen ciwo shirbi da sha na uku alwali shari na ko mai tsani wa ya ka da hukuma alama litta alama litta mana a wani zibbati bil akli aw shirbi ga wanda yake amfani da dina wato majiri na zinare ko zinare ko azurfa wajen ci da sha wannan babu hadisi ne ya kawo babin na biyu babu da alimu ke amali ila idda babu da yake magana akan haramcin amfani da zinari wal jinkati da azurfa ala rijali ga maza wani sha'i da mata wa khatami zahabi da zobe na zinari wal hariri da zanya al hariri ana rajuli da namiji an gane ko amfani da zobe na kayan al hariri da namiji wa ibahatihi lin nisa babu zai magana akan halaccin sanya al hariri ga mata sai ce wa ibahati da alam amma ya halatta a sanya yar kan ado kan sani a jikin tufafin namiji da al hariri in ado ne kankani zan ya kayan alhari da na mutum shine a rawa a gaba ta kuma da amma dan sallahi da za a ja ko fara ko jefa aljihu ko jefa hannu a kan sa wani abu ya rasa wannan ma da yake ma ya halatta shi ne al'adar sa idan haka na haka halaccin wato dan wata alama wani abu da makamancinsa amma ala rajuli gawa ga namiji malamin shi ala arbani asabiya mutukar abin da aka saba na al'adini bai wuce ɗan yatsu hudu ba girman yankin da aka saba kai ya wuce ɗan yatsu hudu gaba ɗaya sau da kaga kwana ba a ya ce ba kwana ga kwana ba sai ya kawo rata a gefen aljihu ko gefen hannu ko a cikin kwanan a ɗan rata amma dai kai ya wuce girman ɗan yatsu hudu kamar da annaba alaihi salatu wasalam wato za mu ji a hadisi nan gaba hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari uku da talatin da takwas an yi bara shi da alhaji ba rabi Allah wa anu an karɓo daga bara da alhaji ba Allah ya kara masa ya ta kare shi amara na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi tabai annabi ya da an Allah tabbata da shi ya umarce mu da abubuwa bakwai wa la'ana an tabai da nan ya hana mu bakwai suwa ne ya kamata mu ji na ɗaya amara na bi ayyadatul marid annabi ya umarce mu da dubo mara lafiya mutum ba shi da lafiya a ji a duba shi ai kaga yana sai ne ya uwa ba da annabi ya lissa ba to hakkin musulmi akan musulmi tikkin da gaske zai ce wa iyadatul marid hakkin musulmi akan musulmi shi ne a wata ruwa wata ruwa ya ba haka ba saboda haka sai da gaske duk gaida mara lafiya dubo mara lafiya yana da adab abubuwan da malamai suke kawo a cikin adab da duba mara lafiya na farko in za a je duba shi a tafi lokacin da yake wato sai dai lokacin mara lafiya ba ya bukatar wani hutu na musamman misali kan a je tsakiyar rana ba a son duniya tsakiyar rana domin daga cikin dalilin da suke kawo zai iya yiwa sai lokacin ciwon mutum ya motsa yana wasu turaje surutayyar kafa da turan da ake ba bayi kwarai kuwa saboda haka duk abin da musulunci kaga ya kawo ka kiyaye sai ka zauna lafiya to da haka ba a zuwa da tsakiyar rana da na abu na biyu in an je gurin mara lafiya ba a zo a yi ta bashi labarin marasa lafiya a sanarsa waɗanda suka ban tashi ba ta labari cewa ai kaga ai wannan ciwo ai sai dai a ta addu'a yanzu zuwa ka asibiti na zuwa rana ba ai sai dai a ga gidan kare ki kan ce ba wani ya mutu kuma irin wannan to wannan duk ba a buƙatar mara lafiya ya wannan shi ta wani da yake gurin gaban mara lafiya ya ta suru yana kai yana ta jiwa wa aiwa da ma ya fiti ya da ya kaza sai ce yanzu ne ke damun ka sai ce zaman ka ana kawai zaman sa a gurin shi yake damun saboda ya zo yana faɗa shi labarai marasa kan gari to da gaskiya abin da ake son mara lafiya za ce ka karfafe shi ko da yake gari ka karfafa mu gwiwa shi za ko da kika ne ke in ba ka da education za ka gaba a baka license a kasashen turai ita da likitan su ake gare ne kamar ta ciwo ke haba wannan abu ne ne yanzu za ka kai an fahimta da kyau ko amma ba shi kirawo ɗan uwan mamman sai ke musu gaskiya ku ya ce a kuma mutum da ranka cikin wani sai a kuma kuskure ne. kuskure ne. saboda haka karfafa gwiwa ake cewa nawa nawa ne bakan min tafi ne akan min min da'ani bakan min da'ani ma ta min gairi annaki bakan min da'ani an tafi min akan min min da'ani yace nawa nawa ne cikin masu lafiya da kaga sun mutu ba da da rashin lafiya ba nawa ake ake ruwa sannan nawa aka yi marasa lafiyar da suka nufi suka rayu tsawon zamani nawa aka yi saboda haka wannan shi ne abu da ya kamata a karbabi a mara lafiya ne to kaga da ya jawo da rayuwar mara lafiya sannan da an je kar a daji da suru idan sai lokacin ya ja magani na bacci ko na abu to kar a ce lallai sai an tafi da da'ima addu'a أسأل الله العظيم ربنا أنت العظيم بعد ike da surutu ba idan da hali kuma a bashi wani abu ba dole ne wani abu da mara da lafiya cikin idan aka tashi ba dole ne sai ka bashi wani abu amma kana da iko mara lafiya ka je ko naira goma ka bashi zai ji daɗin ta domin a daidai lokacin akwai abubuwan da ake bukata ba dole sai an je nemo da ayyuka bayan Allah ba nemo da ayyuka wani ma za a ji bayan ka bayan kuwa wannan masu jinya su ke kulkul da su kaga mutum yana da jinya yana da sannu da yaji ko ba ka ce ba ka cike ce sannu kawai ya dora ba da ku haka yin jinya nan suke yi kawai zai dora saboda haka ya kamata mu lura da kyau amma idan kuɗi ya gaba shi ko da duk kan ganjar ka kuma a daina raidawa ya ayi kaza a ba a raina shi ne da iko a ba wa mutum domin wannan yana da ya doge wa kuɗi bakoki da yawa in baki da shi ne a zaman nan da yake yanzu akwai abubuwan da da yawa ba ta shigowa kuma su wannan masu ba da malam ba za su dena ko wanda da lafiya yaro ya ji maganta ya zo da ba wai ba ba aka zai zo ya ma ko abin da ka dawo ba shi kamar shi in dai ana ji haka to wai na uwa suna da wani banki idan mutum ya karanta hada da iyadu su mari sai da abubuwa da wanda muka saka Iza da ke riyadu salihina, yawa da aka biya ga mutane ko dai mata aiki da ita ko ba su gane ba. za ga ya koyar da wannan taskiya din da gudu ya koyar da abubuwa da yawa ballan da za ka kowa kiro irin kirorin sa da malamai suke su dalilin salihin su littafin wasaimin da ya kan ya rubuta da sauransu za ka an kawo ma fa'idodi da yawa da za ka amfana ɗaya ke da dabi wacce ba mu janaza da raka gawa babban abin da ake bukata shi ne idan an yi mutuwa a kiyaye mun karanta a samun janaza kafin a fito da mamaki a je a ɗan jira ana waje ana jira ana kirmai sai lokacin da ake in kwanan ke to ka ga sai gobe ke haka da lokacin haka ke karfe 8 in san damu ne to ka je gurin takwas saura 20 ko goma ko saura bata idan to kai ne ke jira an fahimta da kyau ko a wannan ladabin ke nan sannan idan an fito da mamaci to ka yi kokari ka yi fa'a wata sallah da kai an fahimta da kyau ko yawwa abin da ake a sallar da na ga ce wani wani da fata wacewa ko ba ce ko bai a raka tabbara farko wannan ba karatu bane an bai da yake koyarwa saboda haka abin da yake dai shine ya tabbara ta farko ga jiran aulana ba ka mun biya da wasu anan a cikin azamun jana'i shi da yazo a fili ba wai da ya sallama da yake nayi ne don kusancewa sunna ne sunnarwa in kai ba ya ce gina sunna yana nufin annabi ya koyar da abu Abdullahi da aka ce la yi addini ne don ku gane cewa yau gafiya a farko na biyo da lafiya annabi na uku yau ba mutu addu'a na uku yau wa kanta da sauran musulmi addu'a wannan shi ake yi ko ba ka jama'a yi shi da yau ce ba ga shi annabi ya yi ba ibn abbas ya ga ma cewa min sunna yake na yi ne don ku gane cewa wannan sunna annabi shi ke da rayuwar ya gane to da haka wannan shi ne sana'ar da dawa ba ta ba da fitowa ba duk abubuwan da ake tsauka da darasi na yayin raka dawa da yawa mutanen mu za ta dauka ko ake ba lokacin da aka zo ana yau wannan wankan kana waje ku rika jin tsoron Allah sarki wani kaga dan ana tare da shi amma yanzu baya wannan abu ya ke so ku tuno sannan mutumin ki yanzu wani da wani na alai wanda ba wani da yarda na wajen waje biya kwana biyu ke da nan maganar da ake yi shine ana gaya ma cewa labarin masallaci masu buɗe masallaci suna cewa yana shekara bai rasa shekara ba wannan shi ne abin da ake tattauna shekara yana da shi ne shekara guda cikin ya rika ikama ba shi na da masallaci ya ce a gaban sa ake buɗe masallaci a kira sana shi a laifin da bawa kai an ya kai mataki da ma wani lokacin liman baya da shi za a sa ya sallah wannan shi ne abin da ake bukata a tattauna sannan ranka zai rasu ba aka ce ya yi alwala a kuma kuma bai tafi ba yayi alwala a zuba aka ji kawai an ji ba ba gaji ba wanda ba a saba ba ya ka ji aka ji ya ji a zaune ya koma zuwa ga Allah to irin wannan abubuwa ke so a tattauna irin da gargar mutum da ya ce ya yana wato bauta wajen Allah ko da shi to bayan nan da an je kuma an je kabari sai kuma a kokari a gani saka shi a cikin kujewarsa yayin da ake gajin nan ka tuno cewa yanzu ba wannan bawa Allah ya haɗu da wasu abubuwa da zai bambam su na farko ya haɗu da mala'ikan mutuwa ni wa saba ganin sa sannan ya ji ɗakin mutuwa inda lil mawti la sakra da annabi ya faɗa lallai mutuwa tana da ɗaki to shi ya ji ɗakin sannan yanzu da aka rage shi a kabarin nan ya yi karo ya yi ido hudu da mun karo mun nan kiro duk ko mun gazuwa wannan abubuwa ke so a cikin ake so a tuna ba wata abubuwa daban ba a ga ai ko wasu su sai marasa kan gado a cikin makamarta in ai ka bugo waya kai da ne waya ko ne kowa bai na da ita ai ko waya wa mutum ya koma gine ai yana makamarta ne ai ka ga ko sai dora da business din ai yana makamarta ne kaza kaza duk da ba ta da irin wayan ya kamata mutanen mu su yi wa kanmu wato karatu da su mutuwa na zo ta zama darasi da wa'azi ga mutane amma mutanen mu yanzu sai ga kamar ba ce mutuwa zo to saboda haka wannan shi ne sai ne cikin haƙƙin mamaci idan ya mutu karaka shi za mu kace babban madoyi shi ne wanda zai ji labarin mutuwa kai ajiye abin da yake dawo da wanda ne Allah ya kansa zai za a cikin ya cika wani harkarsa ya dai sa a cikin ko zai ga mutane a cikin ga shi nan amma wani zai ba Allah ya ce ya ubangiji ya Allah ba ya Allah ya kanka ba wannan shine madoyi wanda zai bar da abin da yake zo kan gawanka shi ne wanda yake amma in za a zo bai zo sallah ba sannan zai zo bayan kwana biyu zo ko bayan ya ce ta ya ce ta wuri da wanda za su tawo su jike ma cikin gida su ta lissa ba ma ɗakunan ka dama na yi kuni a gidan za ka ji mutane maza wai namiji yana tsegumi dama ɗakunan ina ruwanka a ce wata da biyu da ita can guri ita ce karama kenan me yi da abin ka shi ne kawai da gaskata za ka ci wani nan ko gunguman wallahi ba za ka yi shi za ka ga wani abu da yanzu ba ta harin ce yana ba ni sha'awa kallon sana ce talauci za ka mu ya hali da yawa kwanan nan wani wa Allah babban mutum da zai shi ma ko ce da yawa yan ta kowa ya san bidoniya ne yake in ya mutu kara a zuwa ya tattara yake ya tsaya da kasu samu wannan rumbunan za ma ko ba gida yake su zauna a yanki duk wanda ya zo musu a zuwa ya tashi kaga dai ba kai saka shi talauci ba ne me kuɗi ne ko gumi ne baya so da hirar siyasa kaga dai ka tara an sa idan ko matasa ne a gurin to za su yi labarin asirar da mantarta ake ce ko ko je karan je asirar da mantarta za ta ji suna yi ko na wasan zafi real madrid da ya sunan ɗan ɗan jama da yanki ban ne ko yanzu ba su ne an hana ta ake wannan mutum ni a hanya wucewa na rike nan zan ta gani dandazon mutane wallahi dole ya faru na ɗauka wani abu ne wani ake mana ke tsakanin biyar ba jiri da yawon ne wasu ba hanyar jiri ta suke wai akan riyar ba da yawon kawai da sai kawai da na da na kawai ke na a social media din kwamfalori ɗin ka kawai ni kawai ke yi wani a kawai ya ce haka kowa ya ce na rubuta ya kawo wani da kan ke ce ga jiran hanyar shi ne da barin nan sai ka jajaja kada su suna kan sun gyara garin sun ji gota haka amma sai kana da kaji da damuwa da abin da mun yake damu mu wahala abinci da wahala wasu mutum yana kwana ya tashi da abinci ba amma sai wannan da ya rage ka irin wayan abubuwan yin kuma abin da zai an riga an sa mana kwalbalatin fikiriya an hutar da kwakwalwar matasan na wasu ga mataki in zai yi ina faɗa duk lokacin da kallon kai yana da yin abu muhimmi ki ta ka kan eh kallon ba ina faɗa nake wani ko ni yanzu dan kallon kan kare mu da kallon ba na ji wani nake wani amma ba ni abin da ban yarda da shi ba shine duk abu muhimmi ban yarda ake yi kuma kallon wani ba to amma mutanen mutanen mu har sannan yanzu suna bari su tafi kallon ba har sannan suna wuri da da kallon ba idan ba ana cikin aka fara ka ga yanzu matasa matashi ba ya wani ne da liman mun ci jira amma zai jira kafin a fara ban da awa ɗaya kuma an gama ya zo ya mutu awa biyu wai wani ake faɗa wai wani kilot ya gama ya kawo da shi kilot ne ya ce da ya koma ga Allah haka zai je da wani saboda tsaye da jinin su ya hau ya ci kilot ne ya ba kuma wani babban mutum ake cewa cewa fage da shi da ke amma wani taɓa ganin kun mai ruwa uku irin wannan ba. Ya kamata mu kiyaye ko da yake na ga abin da nake gaya wasu daga cikin malamai masu dawa nake da wahala ta iya raba matasa da wani yanzu amma dai ya kamata a nuna da su cewa su ɗauki abu a hannu da muhimmi shi ne kawai ba za su iya daina rabuwa da kyau amma su gane cewa ga abin da yake muhimmanci in dai mutum zai zo yanzu ya wuce ya tabbata da muhimmanci sai ya ga yanzu ya gama ya zo ya ji karatu a wata ya ji ya yi sallah sai kuma ya kowa ya kalli ba wanda ka daina irin wannan to wannan zai dina amma wanda ya dinga ta kallo akan akan sallah da karatun addini wannan sai ya addu'a kawai wannan babu ta haka aje ke da fara wannan ba da da da da da da wasu ba eh ba zai su ne ba ya tambaya da ke ni ba zai biya da ke ko wani ya ba ya wani da ya jaja an ce su su za su bayyana sai da ke dole kuma buri ya kama da mutum ran laraba da ake kai har ba dai na ga wasu fuskoki ban ganta ba ran da muka koma karatun mu na abin nan sai na ce buri ya kama da mutum sai gaba da mutum. Allah ya zau. To wannan shi abin da ake bukata mu lura da shi da kyau. Na uku, kun ga haƙƙin mamaki shi ne in dai masoyin gaskiya ne kuma kun san ina haka za mu wayar da masoyin da haɗu da mutum a harkar addini. To duk inda ya ji mutuwarsa ko wani naka to ba zai wasa ba. Sai sauri da zai yi ma addu'a kuma zai yi manta ma kuma zai yi wa Allah kirayi mu yabo Allah ba kawai cikin sarki ya roƙi Allah ya yaje ba wannan shi ba abokai na wato wata shi yitu da hali da dole ne a tijawa idan mutum ya tijawa amma da jarabi ko fa hamidallah sai ya alhamdulillah to sai ka ci ya amukalla shi kuma ya bada amsa ya ji kuma Allah wa yusri wa lakum yaqulu Allah wa lana wa lakum ko kuma ka fara Allah wa lana wa lakum duk wanda ka faɗa mun biya adawul kubra ya yi idan ya kuma yi ka kuma yi in ya kuma ka kuma yi idan ya na wuce ka ce Allah ya baka lafiya wannan kuma abu yawa ina yin na wuce ka ce Allah ya baka lafiya ba a tsora ma ba an bai da dan wani za ka alaji da motsa sai ma guda goma a jere a to wannan kai ma addu'a Allah ya baki lafiya kai harkar ka an gane ko to wannan shine na hudu wa ijabatu da'i da an kira duk wanda ya gayyace ka an ga kiran mai dawa wanda ya gayyata ka wanda ya gayyace ka to ka an mai kira amma da ya gayyata gayyata ta musulunci ba ta zuwa ba ta zuwa ne wanda ya gayyace ka sauran aure ka ce wanda ya gayyace ka walima lallai ka amsa duk da ya sauran aure ka ban su kifaya idan ka mabi ilba ku da kana halin zuwa idan sai gidan ku aka gare da wani yaje a gidan ku kawai ya dauke ya dauke wa sauran gaba daya inda dama sai ka je kuma shine to sai wani yaje wai yayi salami da sai ya sallama abin da da yawan yin sallama domin ba rufe yake abu ɗaya ke jawa na ga kula da ta cike yawwa eh saboda haka da mai da sallama yawan yin inda ko kula na tawa ya da sallama yawwa ya bi amma kai mai da sallama kamar an wulakan ta kalma da ya da sallama eh wannan ta fi zama gaskiya wa rajulul mazlum da taimakon wanda kuma sallama kana akwai bayyuri a cikin da yawa sunan Allah ne sannan wanda ya koyi sallama wanda ya ba sallama idan baya gaba ne kuma abubuwa uku ne yake nuna ba ka gaba da mutum yi masa sallama da rage kullatarsa wato sannan kuma da kin yin masa fatan ya amma gaba ku shi ne cibiyar duk wanda ba ka yi sallama kana fatan ina ma wani abu mummuna ya sami an fahimta da kyau ko da yin murna yayin da kaji wani abu ya same shi mara kyau to wannan gaba ne gillu kullata amma babu wannan kawai mu'amala haka da yana zama da ne ba wani abu wannan ba gaba sunan sa saboda idan an zo yau da gobe ana ba ta wani ke cikin mutuncin ka tara sai ka rina wannan ba sunan da gaba ba amma dai za a yi sallama ka ba ma ka tira shi sai kuma su to wannan ba gaba ba ne da ko wanda za ka ta hanyar wasa yake yi yi homa kalmomi marasa kyau eh sai ya samu dama ya ba ma abubuwan da yake eh yawa to shi da ba in ka gane wannan to sai ka fita ka wani jin da manzo ko ke mako wanda aka zalunta wa ibrahim mukti da kuma jin da wanda ya rantsuwa wani ya ka zo gidan mu gobe ba zan zo ba wallahi sai ka zo kaga wannan yana ganin tsabar aminci ne wallahi sai kai kaza to dan ka kubutar da rantsuwar ta sai kai dan kana ga shi ka fara dai biyar da mutum goma ko yi musu tibali ko azumi a karbi azumi a karbi ne ba shi ne matakin farko ba ka fara rantsuwa kenan yawwa amma dole kana ka ta kuɗi ya ta baya azumi a wancan shi ne na farko na farko sai an fara ciyar da mutane sai kawai za a samu ko abinci ne daji da nama raba mutum goma shi ne kabara a rana dai in kano mutum goma kamar ka yi kabara ko kuma tufafi a ba mutum goma ko kuma a yaji in ba a samu in ba a samu yin wa'ancan ba haka Allah ya ce ba a samu ba amma mutanen mu yanzu kawai sai a jira da uku haka yi da wahala duk da kwanan nan akwai kusan mace da namiji wanda duk na ba su wannan fatawar kuma duk su ciyarwa kuma yake duk suna da hali na ce ciyarwa za ku ya za a nake da ciyarwa za ku je ku dawo a wajen ta kawai guda goma ku raba a wajen kuma duk su na min aukadi ma zai yi muna hali matsakaici wanda ba can na kasa ba ba kuma can kolon ruwa ba min aukadi ma zai yi muna hali matsakaici eh kana za a samu shinkafa da da mai da yawa fata kai biya ne to amma ka ga wata kai in mutum ya koro lo ko kamar yadda da muke magana duk za ki ga wani da ya kai ne koro sai da bai yayi yayi to wannan shi ne to sai ke ibrahim mutum ko da wanda ya rasuwa shine aka ce wata mata kawai tana so ta kubutar da mijinta da taro gidansu tsari ake hawa jini to yana aure nan yana zuwa sai karanta je tsakiya shi ke barar ce da Allah in kika tara gaba na ta ce in kika yi baya na ta shi ne wani ta janyo tsarin suka faru a gaba da jama'an mutum mugu abin da mugu me ya kai ga haka cewa in kai gaba me ya tafi kuma da rantsuwa kuma aimanin da lafi rantsuwa ma ta cika cewa sai ka yi kaza sai ta janyo wajen ka kubutar da rantsuwa da ta janyo cika rikici gaba da shi ke nan gada ba ka fara rantsuwa ba sai gaba ba sai baya ba tana rawa matarsa tana rawa na aljihun da zai gaya masa idan ya sun tuna gaji ya fara wannan mugunta sun ga ba rage lafiya a cikin da zaka Allah ya dole to wannan shi ne to kun ji na gaba wala hana kun ji abubuwan da annabi ya umarce mu ko ki ko kuma hani wala hana an kawaki ne za kana annabi ya hana mu dan ya zo bi na azhar gwal ya wa an kulli tilfida ko kuma mutum ya sha abin sha cikin majidi na azurfa biyu au kala ko kuma aniyatul fidda majidi an gane ko cikin azurfa can ko kuma aniya bil yukati mazmur azurfa wa anil mayatin sana Allah ba zai zazo kula da yayi ani azab al mayatin wata kin fada ce da suke sawa mata har suke sawa kin fada wa bazan su za su fita abin amma gaba ɗaya kin fada al hariri gaba ɗaya kin fada da doki ce amma ta al hariri shi ne al mayatin an gane ko yawa sannan sai yake wal kasiri alkasir din nan shi ma wani tufafi ne da aka saka ake saka shi a misira saka shi ta misira amma ita ma ta kame ta alari saka alari shi amma ta misira ko da ka je misira da kan je za ka kamar da kake tambayar ya yi kan kunci da kaza za a nuna maki amma yawanci sarakunan su ke amfani ko ma dan sarakunan za su su amfani ina da kasi wa lutil hari ko kuma mutum ya sanya alharirin kansa da aka san shi da suna alharir wa dibat wa istibra ko wa istabra adibat wa istabra su wayannan su ma wato sunaye ne na alhariri sunan yaji ne amma ga sunan su amma da alhariri dibat da al-istabra shi ne wani ke warewa sai istabra وحلوا أساور من سندس كو وإستبرت توجيه الشفي كان يقول لا واتو لا العلي أما سندس هي كائن لا أسا لوكة سيئة استبرت كما لوكة ذاتي شبر شبر كيف kayan sun yi da zafi amma dai ta karta ne ta alhari wannan hadisin za mu koyi ma yi kalu min alhadis abinda za mu koya daga cikin hadisin na daya azimu fadli ayyadati al-marid girman fadlan gaida mara lafiya na biyu wujubu tibai jira'i jira'i jira'i min al-ajr al-azim wajib na raka gawa saboda abin da yake kira lada ne girma na uku wujubu tasmid al-muslim wajibi ne ka gaida musulmi idan ya ci idan a cika idan ya ci jawa ba a ni da ta yake alhamdulillah لو انت عبادي بلاد قسم المسلم أنت فقوتك رنسوى المسلمين لما فيه من جبر خاتم سبو دعوه لا تقول أجاكا وأدو إذن حتى الجيد لا ليسناوي كفارة نجر وجوب ننصر نصرة المظلوم وتقي الدنيا عنه واجب مني وأن لا أزالنت كتيمتين وكما تنكو إيمة ذالنت للغاية إن ذا كان لديه na shi ne yake babu ijabata da da'awati muslim idan da'awa an so ka amsa kiran wato wanda ya gayyace ka idan ya ma gayyata na bakwai wujubu ishari salam wajibi ne wato a yana sallama bai da musulmi na tsakanin mu ya da wudu'a bi salama kai domin addu'a ce na cewa Allah ya baka abin wa ulwanu ala al-mahabbati wal iqa sana alama ce na cewa kana kan mutum wanda yake aminci Allah ya tabbata a ganka ai babbar addu'a ce ba da danga ba amincin Allah ya tabbata a ganka kuma amincin wa muke nema na Allah ake nema to sai kace Allah ya tabbatar ma ni tun da yawa sallama wannan in kana yawan sallama kana yawan yi wa mutane sallama yau da gobe zaka ji kana jefa musu kaunar ka ne a zuciya an gane ko to shine abin da malai yake gaya mana yake kuma na takwas annahu an ta kafirun rijali da kawaki da ta haramun ne maza su za zo ga gwan wallo da kashi wal hari wal sabr wal iwan ko su ne wannan nau'o'in da alhari da muka faɗa na tara na karshe annahu an shirbi da ali wa shirka haramun ne mutum ya dau wani na azaba ya ja ruwa da shi ko wani abu da wa azamu min ayati ta mafi girma ba shi mutum ya dauki majiji na wani hadisi na gaba na Hudayba ana kirawa da bin Abi Laila an karbo daga hudayfa shi kuma daga wato abdurrahman bin abi mawla annahu kanu inda hudayfa wata rana suna gurin hudayfa ibn yaman Allah ya kara masa yadda fattaka to sai hudayfa bin yaman sai ya kawo ma ruwa jika fattaka majusi sai wani ba ma gudu ya yi dogo ma ruwan ya kawo wannan ma wata alƙada a cikin yayin da ya tsora doktor ko a hannun ko zai fata da yaman da bawu kawai sai wanda ya gani wuri da kogo yana ni ko mata yin karɓa sai wuri wa kana ce ce launa anni la aitu gaira baba haka wato yanzu kawai yadda aka kawo ga gidan an sa an kawo ruwa an kawo nan da wani cikin kofi kawai ana miƙo wa mulki da shiga gaban ai mutane kowa zai da kai to sai mutane za su da nan da ya fara haka zan ga ana ta kallo na haka kawai da kawo ruwa ko koko da mulki da shi wani ya fito ne ya mali ya mulki da koko sai ya kallo irin response na mutane to bai ku ji sai sai ba da amsa dan ya kaudar wato irin wannan tunanin da mutane da mutane suke sai ba da amsa وقال لي لولا اني رايته غير مره ولا مرتين yace jama'a na yi wannan abin da ba dai na hana yace na hana ki ba ko kana sauri ba kun gane shi ne dalilin da yake na ga wata na hana ki ba ko kana sauri ba kawai mutum ne yake yana magana kawai mutum ne yake zuwa ga ka tsarki yaro kana yi maka kawai da inda bai san da ya ba zai ce ai kaza yayi kaza wata kila da kayuwa wanda ya zuci ta bayani zai ga a ya kamata a mallaka da sai da cewa da ku to ya yi abin da ka faɗa ai kaza ne kuma jiya ba yayi zai kan jiya ba yayi to sai wanda ya zuci sai ya kare ka kai mallaka da to shi ne yake cewa kai da mallakin wala ba da kai ka sauka ne a sauki ba ka annabi ya kudu kamar yana cewa lam afal hada kamar yana ga musu ne ban yi haka ba sai dan wannan kudin da yana cewa ban aikata haka ba sai da nemo wonin ba to sai ba ba to bi ba walakin ni sahihu nabi yace ni kuma na yi da wonin ne saboda na ga Allah ne da rabbi sallam ya kuni yana cewa na tabbatu al-arira kar ku sanya ibadi da al-hari wala biba ko ibabun biba da al-hari wala takrabu bi aliyati sabi wal jannah kama annabi yake kada ku ga cikin abu majibin ruwa na azabu zinari wanda ya zai da azaba wala ta ku da bi ta hadi ba kada kada ku ta abu cikin farantar fa inna lahum fi dunya domin nasu ne a duniya su waɗanda suke da da kafirai da majusa da ahlul kitab nasu ne a duniya wa la nabil akhirah mu kuma Allah zai ba mu alahira shine da zamu yi fata shi ne tsara ya ba ka cikin biya da kaje can sai a ce wa raru min khamrin da zai tilkari shi ne da zamu ba ka hadi da tilka tunda ba ga duniya wace ga a lahira lafiyayya ma ba mai sa wato la yasma'u da fiha lagwan wala ta'sima ba nan can banza ba a ruwa a cikin wannan to haka tunda ba ka ga alhali a duniya ba to shi ba ka ga aljanna sai zama shi alhali kawai an gane ko shi ne wala la bil akhirati la ya duniya wala la bil akhirati ma yukabu min al hadith abin da zamu dauka shi hadisi na farko tarihi da kaji an yace ka warke ka haramci ne mutum ya amfani da mazubin ruwa na dinari da azurfa ita hali wajen abinci hau sharabi ko abinci na biyu tarihi da mutum harir haramun ne ka sani alhariri bi anwa'in duka nau'o'in al-ibad wal kafi wal harir ko wani على الرجال دون النساء ما ذا مذهب النبات لو جواز اتخاذ غير المسلم في الخدمة وناويها يا لك تقوى وتبا مسلمين ويبا أي جدا kun ga wanda yake nuna biyu yana nuna cewa wannan da zai bai wurgar da ranar ta gaba a ke kan aiki ne a gidansa ka iya cewa wanda ya fata gini da ba ko mutum ya fata amma saboda ayyukan annabi biyayya ko ku bai masa domin da ake zai ya rika ta ko mai aiki wanda ba musulmi ba amma wanda ya ake da shi aminci da shi domin ana samun matsaloli da su da in wani yana so ka ga irin wannan shi ne gurin da za ka ja layi ta ajiye shi a kwakwalwarka in wata matsala ta taso kana da gurin da za ka duba ga shi domin wasu na kawo waɗanda ba musulmi ba a matsayin ɗan aiki to kaga ka tambaye ka hujja da tana yawwa sai dai ka ɗauko musulmi wanda kake da aminci ko da yake aminci ne kawai yi aiki da aikin da kika ci da yin wannan ayyuka kawai kawai ba ce da abana wanda ta dauki da abana sai ya kawai kuma yana da abana kawai ka dauke shi kamar ni kida ne amana ake bukata da kwarewa in ka samu ga musulmi mai amana kwararre shi ya kuka mata ka dauka akan aure amma idan ga musulmi mai amana amma bai kware ba da kuma wani arne wanda yake bai amana kuma da kwarewa to ba ka dawo nan ina magana amana a likitan ciki wanda zai zo ka ga ka tura tsayi ne ka tura iyalin ka gurin sa za ka buɗe jikin ka ya yi abubuwan da duk ya kware a kai a ce da amana yau wato haka ne hadisi na gaba na Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba aka zo da Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda duk su bi yace na'am ana Umar bin Khattab ra'ahu laka fiha kuma dan Allah Allah ya kara masa yadda ya ga wata hulla mun ba da bai hulla kaya a cikin da su shi ba wai yake ke hula yana nufin ka sa kayan tun daga kasa har sama kai complete in complete ba jama'a complete daga sama har kasa iri daya ai wani banci ya ko an gufu yawa complete ba tumaci ba tumaci in ai wani banci ba ke da in yi ana ɗauka complete ke nan tumaci kamar yadda wannan kayan da nasa shi ne tumaci akwai abin da ya dace da riga aiki na da riga da wasa amma complete shi ne ka sa da hula da riga da wasu iri ɗaya wannan kamar tun da ba yaran ku bane namu ne na mata yawwa saboda kare sun sun gane amma shi da yake kan na jiya ne da gane cewa kwamfuta da da jiman da bambanci ba amma sun sun gane matasa haka ne aiko yawwa eh za ki mun mutaba ko wannan shi ne to kuma shine a kan da akan shi ba wani zai ke huda daga hudar har wanda zikri ne a gani inda za mu mafi to fi a ranar nan shi ne kyakkyawa wasu ita kyakkyawa kuma wasu kama da rajina kawai na alhariri wasu kuma ka ja mai ratsin zane-zane na alhariri to ka zane ne kawai fi a ranar kyakkyawan libashi sai da babin masjidi a bakin kofar masallaci fa kana ya rasulullah ya annabi ya bakin Allah la wuce ya sahabi ina ma ka ji wannan kaya sai da wannan ya ga kaya duk mai kyau bana dika hayo man juma'a kar ka ga ranar juma'a har ka mutum ya rika kaya mai kyau ba zuwa wai su ka gudu shi ko ka tane kai mutum ya zama masallaci ran juma'a da kaya ne da shi ba daidai bane ba daidai bane ko ka gudu za ka fita ka tafi da kayan da kyau lokaci na yi kai wanka sai ba kai da kulli kauni ya inda wa haka ya yi da ranar juma'a inda musulmi na mako ba ba daidai bane abin da muke yi kaga mutum ya zabi dukun dukun ya zo masallaci ka zai ka wa'ana ne zuwa masallaci mai cutar da mutane da wani cikin sa to ake da samu turare ne da bai da cewa a cikin wanda in ka tashi da gurin ba ba a so ka tashi saboda kanki kullum annabi haka annabi sai da waka ne da annabi bayan ya bar duniya ce ita Allah wa mai yadda yake kana rayu kan shi take kawo duniyar ba kan shi dai ana zo mutum ya zama mai kan shi bayan Allah ko ne ne ko wani duniyar da take za a kai akwai wanda bai kace shi ba yana da shi zuwa amma dai shi ke rika wani sai kanta har ka samu wanda za ku dace haka ake amma mafi yawanci masu iyali an fi gano musu da wurin ba kuma iyali ba a cikin kwamfilin da kai kai kuma suka daga gida ran kana da wanda yake bibiyar ka kana da za ta ce cikin kayan da kire amma kai sai ka zo cikin jama'a ka za ka kawo iya gudun da to kai zama gudun ka ka zo ko eh ba ne gina ba su ba ne gina ba ya ku ma da kuraman da ku ne gaba eh kawo yawa za a zo gurin aiki in sha Allah kullum mune muku addu'a an gane ku yawa to shi ne ma da yake yake yake ya rasu da lai da ma ka sha kar ka a ranar juma'a wani da wafuri kar ka ga kuma dan kirfan baki idan ka himu alaika idan suka zo ba ina kai baki ya kamata a ce mutane masu albarba ka sa kaya masu kyau فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره. كما من كتب لا اي ما ليس ولا ما ولا من يرجو على يوم kana da yin wayannan kawo marasa rabu a rayuwa ne ke sa sai da nan da bada haka kayan na alhariri ba wai ba su kyau bane kayan alhariri ba su kyau ne amma na alhariri sai annabi ya ce ai wanda zalabu a rayuwa su suke sa wannan domin biya a waye ko cewa lahum fi dunya wa lana fil akhirah to me yake sai yake ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأولى ko ulama wata rana sai ga shi an kawo na gaba ne da Islam irin wannan rigunan abin da hadin na alhari wa cewa an kawo na gaba ne da Islam wa ana kuma zai saka sai ka yi raba wa mutane sai ya dauki guda ɗaya yake a wawo wa kan kaka su ba minha wato minha kullatu daga cikin kayan sai aka dauko hulla a tunda a cikin shi ma aka wawo wa kan kaka فقال عمر يا رسول الله سيدنا عمر يا رسول الله كتوب إياها تكون قوة كمان دومي يا رب إن كان عندنا أكل شروا قوة مجلاتي وهي أنفتي لك مجلاتي الذي يجب بعد ذات في مرة له وقد قلت في قلتي أولاري الآن كاين مجانا حسن ومن كاين لا أولاري بغير كاين haka yadda ake ko ka bari ka yi magana akan kayan da wadari yake cewa a bakin masallaci ma ku ji abin da ka faɗa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana da yiwila aktuka hali tabbatar da ta yake ban ba ka wannan tibabun dan ka ba ba na ba ka bane dan ka ta yawa saboda haka kiyaye yanzu kamar kamar gwan kamar gwan yanzu idan mutum ya zo da agogon gwan in ya kawo min kyauta duk da za su iya babu sai ce ba na so zan karba amma zan je biyar ko ba ni ɗaki domin ita ba haramta ba ta ni aka haramta ba ko kai da ke ko to kamar irin wannan ne to saboda haka sai na umar alaihi salam rasulullah ta'ala anhu sai ya ce ba ba ba ka ne idan ka kaka na ba ka ne wato فكذا هو من الكلام هل بيجي هو بيجي ويجي بيجي هذا ويجي ويجي جدال إذا هو بيجي يو يواني جدال كأن لو يوقي كأول لو كون بيجي كم هو بيجي في مكة على مكة في كم هو أي مشرك مشرك فيه كم بيجي wannan ba amsa ni ba ne da ba akwai abubuwan da hawa dama ake ɗauki akwai abubuwan kuma da ba haramta ma ba wato an haramta ma iya ba ba da shi amma ba haramta ma ba iya ba ba ya bari da kuɗi yanzu tambayar shi idan mutum ya zo ya yi ma kyautar biya sai tsada musamman lokacin lokacin wani abu nasa wani biki nasu abokin da ne a ofis sai kawo ma biya ne ta ga yan kanana masu tsada kai ya halitta kai dauka ka bayar kyauta ta mai wani arne ka bashi ko kuma wani wanda yake sa ka bashi shine tambaya idan ba halitta ba sai da yi ko kuma ya halitta ka biyar ba ba kyauta ba ya halitta ka biyar tun daga tsada kai amfani da kuɗin dan bai halitta wani da ni ya halitta ne da ni dukkan abin da ya shafi gwan babu da iskali ko domin gwan halarta wa mata kuma ba a ta da cin kuɗi ba kuɗin gwan in ka bayar gwan dole ko alam ko agogo ko sarka ta gane da zan amfani da shi ko da yake nuna bukatar kuɗin ko da yiwa wani abu wanda ya halatta su sa a bada kyauta an gane ko eh shi ne ko a nauka haƙi ya ce ta ƙara daraja amma giya ba idan aka yi ma kyautar giya ya halatta ba kai tsaye da ya za yawwa saboda hadisi shi ke na wuta da wuta jin yau ba annabi ya ya ce ba mutum goma ni ya ci da muka albarka ko ba ka wani shi ke nan kawai ba dai mun yi zaɓi ne ba to sai yake ba ka dawo da zai ka ta akan lauyin da makaka mushrika dan ma mun ne tuba ga da wannan tuba ga wannan uwansa amma shi mushriki dan ko to mu ma yi mun lokan kajan hadisi za mu tashi na farko tahrimul hariri ala rijal an haramta sanya alhariri ga maza amma ba ta ya halatta fita alhariri kuwa kaya ne mai laushi za mu zo nan gaba ku ji sai mara lafiya a su a zamanin laraba in ka ga mutum ya za annabi ya zama sosai ba su gina da ban dama ya za da shi da su bai da lawan saboda ne kuraje da ya fito musu ta kuma mai kuraje a cikin ba ko ta kaya ne ta ba saboda kaya ne mai laushi ya kamata ka je sauye ko ka taba sa ba ka ji a nuna ba ka ji a nuna ba ka taba eh kaya ne na albarma gaskiya ya kamata dan aljanna ya zaka ko ga gidan aljanna ba ba irin wannan bane amma a duniyar ba kana kuma zuwa ga cewa wannan kayan shi dan daga an gane ko to na biyu jawabin kifayi rijalu bil hariri shi ma a da lokaci ya wanda ba za ki amfani da alhariri amma sanar da ya da ta tafiya in an kama kyauta alhariri ta biri in kadara ce wa kokowa ya ji da dara maganar kuɗi da yawa na uku yake babu tajammul bi libtil jadid ya halaka shi ya rika sa kaya ta rufi ya ta tajammul yawmul jum'a da ranar juma'a akwai masu al'ada duk juma'a ta gobe da Allah ya hore ma ka ba ran ba eh duk juma'a ba domin ranar inji ce duk juma'a inji ce in Allah ya akwai da aka ce yana wannan tabi'a a juma'a nau ake da ita a shekara to ko wannan kuma ku ke duk juma'a ta gobe da yake banda ma a ce ma ba ni kullun a shi wanda duk duba wannan kwamfutin yana da iko zai iya ki ba ni da kai dokin guda ka haji ka kuma dokin kana yin dokin din nan sau biyar an gaba kana yin dokin din nan in da iko balan in Allah ya baka iko shi ita ba duk ya Allah ya baka dole ka abu kamora kaka rauni gari kamora malam in da ne ba kuluwa ba kulu hali an bariya kan labarin da ne ta baku ta ce wa wani ne ba ta yi kudin sai an ya hawo ne shi ba ta azura ba Allah za ba ta ya ta yi kudin sai kai ba kai kun ne ka da ai ta da kudin sai mai ne an ga ne ko bisa da haka kuma Allah ya hore ba kai amfani ne to abin da ba a ce zama haramu amma halaliya ce ka amfani da shi ka bi daji a duniya ka je rayuwa ba ka ji daɗi Allah ya saba haka to wannan shi wannan shi ne na ga mu tsaya da hadisi na dubu ɗaya ɗari uku da arba'in da ɗaya za mu tashi insha Allah ta shi ne zuwa akwai tambayoyi da na gani suna ji ko suna da alaƙa da karatu guda biyu da aka turo tambaya ta farko bayan mun sallama assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya tsara mana lafiya gaba ɗaya da nisan bana mai amfani da albarka a duniyar Allah yace dan Allah a saki wajen ta mana ya fadin ya fadin hannu yake da aka yi bayani a babi na biyu ɗan ya so nake abin da na faɗa shi ne a zama ya ta zo kuma ya hana mutum ya sa al'ayi namiji sai mace sai dai idan ɗan yankin za a samu a yi man ado ado da shi a cikin riga ko zuwa a cikin ko kwakwala amma kada girman yarin ya haura fadin ɗan yaro ɗan yarin da zaka kalla kada girman yarin ka kada wuce girman ta kaddama yarin da za a sa ba kawai shi kada wuce da shi sai ga kan jeje kamar yadda suke tsarin yau yawa dan design din da ake yi a da kan aljihu ko jefa kana to kada wuce haka yawa kamar irin wannan kaga na design a wannan da kaga a ce gaba ɗaya wannan duhu na tafiyar ko al'adu ko shi ne ma gobe ba ku sani ba a gani yau wato wannan shi ne abin da ake nufi to ya ga zai jima kai ne kake to wannan hikimar ta kawo alhadirin nan ba mu kai ko za mu wa kai malam muna tambaya ga game da kwarewa da amana wajen zaɓe da ake gudanarwa a ƙasa tsakanin 'yan takara wadda musulmi da arni mafi yawancin 'yan takara idan arni yana da kwarewa da amana sakamakon musulmi za a iya zaben arni wannan babu ba zan buɗe shi ba ba ruwa yawwa tsoron rabi wallahu musta'an abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ya yi kowa bukatun da ranar kai ana tare da rai kowa ba da rai shi wanda suka mutu Allah ya ji kansu da zafa waɗanda mu da muke da rai da lafiya Allah ya kara mana lafiya da tsawon kwana da amfani iyayen da malaman Allah ya kansu da zafa marasa lafiya gida da Allah ka bar mu lafiya mu da muke da lafiya da inganta lafiyar mu kungiyar rayuwa da matsin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ta yayi mana suna da Allah da suna da sharawa da tsohon da wata baka wannan da ke mana wani biyoyi da ajiyoyi na alheri Allah ka biya mu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya da kawo mu ikon gudda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya da kawo mu ikon gudda maka muna roƙon Allah da suna da sharawa da tsohon da wata baka Allah ka ba mu damuna mai albarka muna da Allah da suna yin kyawawa zuwa gabanin mu Allah ya karbi su da hannayen Allah ka sanya su da yin mu a cikin zukatun muna da Allah da suna yin kyawawa da abin da zai ku karfin mu Allah ku karfin akwai wata uwa da yake mana kamar da na faɗa wannan kamar kusan dubu ɗari uku da sha uku ya muka yi tashin da yau matashi ne kuma a cikin matasanmu da suke wato sauraron karatu muna da Allah ya saka masa da alheri Allah ya yawaita mana irin waɗanda suke da niyya su ma Allah ka taimake su waɗanda suke kuma tallafawa kuma Allah ya tallafa mu muna da Allah da suna yin kyawawa ya ko kun da wanda kuka Allah ka taimake musulunci da addinin musulunci اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين أقول ما في نيمان سناء دعيت الله تكلم waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka tsira ba Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.